الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi wanda ya dace da 27 da wata na shawwal hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 17 da wata na watan biyar watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa da amincewarsa da ganin damarsa bayan takaitaccen hutu da muka je dalilin wata Ramadan mun ba da hutu na sati biyu wanda kuma yau gashi Allah subhanahu wataala ya maido mu a wannan masallacin mai tarin albarka na An-Nur da yake a Prime Cassis a wannan gari mai tarin albarka na Natawa wanda yake a maboyar maboyar Amari unguwar maboyar Amari yau darasi ne wanda muke gaba rana ce muke gabatar da darasi na fikihu wanda kusan yau shine darasi na wanda zamu gabatar a halqa ta fiqhiyya idan muka doka shine darasi na 36 wanda mun yi darasi guda guda 25 a cikin akhdari muka zo muka yi darasi 10 suka wani darasi 30 kenan ko da biyar wannan shine darasi na 36 a jerin da darussa da muke gabatarwa a wannan masallacin bitarin albarka na annur kuma shine darasin farko da zamu gabatar a sabon littafin da zamu yi karatu wanda yake a gabana al-muqaddimatul iziya na abul hasan ali al-maliki ash-shadhili alayhi rahmatullahi ta'ala wannan littafi ne na fikihu a mazhabar malikiya wanda bayan karatun akhdari mun yi ashmawi bayan ashmawi kuma yau gashi zamu so makaratu na al-muqaddima ta al-iziyya lil jama'ati al-azhariyya wallafar malam abu abdul hasan abu al-hasan ali bin al-maliki ash-shadili alayhi rahmatullahi ta'ala gabanin mu shiga cikin littafin akwai bukatar mu san wane ne malamin da zamu yi karatun littafin sa wanda wannan tsari ne da muka dokar makan mu da ifon Allah subhanahu wataala kuma tsari ne na malamai da suka suka karantar da mu a littafai idan zaka fara karatu ana fara karantar da kai malami zaka ga ana musamman ma malamin da zai sharhi wa littafi zai sharhin malamin da yake karatu to wannan malamin abul hasan abul hasan huwa abul hasan ali bin abdullah bin abdul jabbar ash-shazili al-maghribi az-zahidi as-sufi sunan shi abul hasan al-hasan dan dan sani sunan sa na asali ali dan dan abdullah dan abdul jabbar wanda ana danganta shi da mazhaba ta shaziliyya wanda ash-shazili bi ma'ana al-muntasab ila al-madhhab ila al-madhhab ash-shaziliyya ana danganta shi zuwa ga mazhabata ta shaziliyya al-maghribi asalin sa mutunan mutunan maroko ne mutunan maghribi ne sana kuma az-zahid mutun ne wanda yake da tsantseni da gudun duniya a rayuwa wanda as-sufi asalin sa ba ahlus sunna bane wanda ya rubuta wannan littafin ba ahlus sunna bane yantami ila sufiya ba sufi ne in kuka ji an ce sufi wanda yake akan aqidar ba ta ahlus sunna wal jamaa ba mun bayyana ko malaci ilaihi tuntasabu tariqatu shadhiliyya shi wannan malamin ali bin abdullah bin abdul jabbar abul hasan idan ana zancen mazhabu shaziliya shine ubanta ilaihi yuntasab ay tuntasabu at-tariqa shaziliya shine oga a cikin wannan mazhaba ta ta shaziliya wanda kun san musamman mutanen Maghrib da Tunis da Misra galiban sunna tana da karanci a wannan lokacin saboda da'awar su Muhammad bin Abdul Wahhab ba ta ratsa ba a wannan lokacin basu ma zo ba an aihe sa a shekara ta 570 da ɗaya hijirar annabi sallallahu Alaihi wasallam a wata ƙadda da ake ce ma Ahmas al-Ghamiriya wanda ya ya kwankwani karatun fikihu sannan kuma ya yi sufanci a ƙasar Tunis, Cinizi, ya yi karatu a ƙasar Cinizi, kun san ƙasar Cinizi tana da wata wata baiwa wadda Allah ya mata duk da jami'ar farko da aka fara aka fara abun nan aka fara kirkirawa a duniya tana a kasar Maghrib a Morocco aka fara yin jami'a ta fara wasu kace a'a jami'ar Zaituna ce take take Tunis ala kulli hali jami'ar Zaituna tana cikin aqdamil jami'at min aqdamil jami'at to wannan bawon Allah ya samu ya samu watan karatu yin karatu a kasar Tunis duk da kasancewar kasar su ba kasar ba karamar kasa bace wajen karatu kasar Maghrib zaka ya konkuli karatu kuma har a yanzu kasar Maghrib kasa ce wacce take akan mazhaba ta Ash'ariyanci wanda ba su ba sunna bace sunna suna da karanci suna da karanci kware da gaske a wannan a wannan kasar malam ya ya ya konkuli karatu daga cikin malaman sa akwai Imam Abdulsalam al-Mashish sunan wani malami ne a Maghrib wanda anan yayin karatu gosa tun yana karamin yaro daga nan kuma malam yayi hijira ya tafiya zuwa kasar kasar Tunis don neman karatu yaje Jabal Zafwan daga nan kuma ya kebance domin ibada a can ne ya samu karatu mai dimbin yawa wanda yayi karatu a wajen Abu Sa'id Al-Baji sannan kuma daga nan yaje kasar Misra daga nan kuma ya zauna a cikin kasar Iskandariya wanda a can yayi aure ya haifi ƴaƴansa a can sannan kuma mazhabarsa ta yadu a cikin kasar Misra ta Shaziliya daga nan ne kuma malam ya dawo har yau a kasar Maghrib inda ya ci gaba da wallafa littafai sai dai yana da karancin dalibai bai sa halqa ba haka yana ana karatu sai dai yana da dalibai masu dimbin dimbiya suka yi moru karatun sa a wajen abin da ya shafi ilimin fiqh abin da zamu karanta a game game da wannan malamin shine wannan malamin yana akan mazhaba ta malikiyya mazhabar sa malikiya yake amma wajen aqida ba ahlus sunna bane shi yasa a fikihun zamu doki karatun sa amma babin aqida ba mu da alaka da shi wasu kuma ba ta karatun ba a babin aqida ba mu da alaka da shi dalili ba sunna yake karatu ba amma a fikihu fikihun namu ne saboda imamu maliki ahlus sunna wal jamaa ne ina ba da mu fahimta saka zamu karatun fikihun malan shi yasa duk wanda zai ji wani karatu da ya shahi aqida na abul hasan ali ash-shadili al-maliki al-maghribi to wannan sai ya tsore masa ya aje masa kayan saboda ba sufi ne yana da wasu na wasu rudde da suke a kidace da take akan bata suna da wasu ababe wanda har yanzu a kasar maghrib ina muku zance mazhabar ashazila abinan asha'ira ta fi karfi akan mazhabata ta sufanci Allah subhanahu wataala ya datar da mu mali yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin ta halikai idan aka ce alhamdu bi ma'ana yabo da godiya kuma godiyar da yabon ta halshe da gabbai baki daya mutum zai yaba Allah ya gode masa ta hanyar gabbai da kuma halsan sha rabbil alamin ubangijin ta halikai kalmar rabbu shine wanda yake yake kula dan annabi adam wanda yake tarbiyantar da shi idan ga ce kula anan ubangiji ma'ana wanda ya samar da mutum tun bashi ya kula da da dawainiyarsa har ya kai zuwa ga wata wata wani matsayi a rayuwa ai wannan ne fir'auna yawa annabi Musa gori a cikin alqurani ko a suratul shu'ara yace alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin yace alam nurabbika yanzu kai Musa ba nan bane mu su fir'auna cikin ni'imar mu daga da girman mulkin mu muka rene ka muka dauki dawainiyarka kana karamin yaro a cikin walabista fina min umrika sirin kuma kai shekaru masu dimbin yawa a tattare da mu muna baka gudunmuwa zaka ubangijin talikai alalamin duk abinda ba Allah ba alam ne kullu ma si wallah fa huwa alam duk abinda ba Allah ba to a matsayin tahaliki yake ina fatar mun fahimta bala cewa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah wanda malaman tauhidi suna cewa akwai wasu mutane suna kuskure wajen fassara wannan jumlar cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah akwai abin da aka bauta ma ba abin bauta sai Allah akwai abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba abin da suka ce yafi dacewa wajen fassara shine mutun ya ce ba abin da ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wanda yake illa Allah sai Allah wannan jumla a lokaci dai mutun yana korewa kuma yana tabbatarwa yana kore dukkanin bautar wani wanda ba Allah ba kuma yana tabbatar da bautar tsantsanta ga Allah subhanahu wataala idan kace la ilaha duk ka kore duk wani abin bauta a duniya kace bai cancanta ba abota masa in kace illa Allah kana tabbatar da bautar ba wanda ya cancanta abota ma shine wa shine Allah subhanahu wataala wahdahu shi Allah shi shi kare yake al'ahad as-samad ko wanda shi shi kadai ne wahdahu la sharika lahu bai da abokin tarayya fi fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa sifatihi Allah baya da abokin tarayya a wajen uluhiyyarsa wajen uluhiyya ta Allah baya da baya da abokin tarayya wajen rububiyya ba wanda yake da alaka ya hada yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala ma ya hada hanya da Allah yake bayin wa Allah gudunmuwa haka kuma fi asma'ihi wa sifatihi a wajen abin da shi Allah shine yake yi irin halittar sammai halittar mutum kaga duk duniya ba taba yin wanda yayi mutum ba ko babu ba wanda ya taba kera mutum a duniya haka ne kaga wannan fi'ilun rabb ne aikin ubangiji ne sanan ba wanda ya taba ba wanda ya taba kera sama ko ya bada gudunmuwa wajen halittar sama aikin Allah ne wannan shi ake kira fi'ilun rabb da kuma akwai abin da kai bawa fi'ilul abd aikin ka ne irin bauta wa Allah subhanahu neman taimakon Allah tawakkuli istighatha isti'ana ko duka wa'annan ana yi ne ga Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah baya da abokin tarayya cikin sunayensa har yanzu duk duniya ba wanda ake kira da suna Allah duk duniya duk duniya ba wanda ake kira da da Allah shi yasa mafi girman lafazi wanda yafi kowane lafazi mai mai tuwa a cikin Qur'ani shine kalmar Allah tafi kowace kalma yawa cikin alkur'ani mai girma daka wahdahu la sharika la Allah baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malati ina shaidawa lalle annabin Allah annabi muhammad abduhu bawon Allah ne annabi sallallahu alaihi wa sallam bawon Allah ne sabanin wasu aqidu irin na sufaye ta su su irin su abul hasan basu yarda ba a ce manzon Allah bawa duk da wannan kamar idan mutum ya karyata cewa annabi bawa ne to yana karyata zahirin alqur'ani mai girma ne ko qur'ani da dawa so diyawa Allah yana ambatar manzon Allah da me da bawa Allah yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna subhanallazi asra bi 'abdihi sarki ya tabbatar ma ubangijin da yayi isra'i da bawansa waye aka isra'i da shi annabi Muhammad kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne sannan kuma Allah ya ce alhamdulillahi alladhi nazzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata da ubangijin da ya saukar da littafi wa bawansa waye bawansa nan annabi sai kuma ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kan yakununa alaihi libada kaga duka ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana ne khitabin ana yin da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bawon Allah ne a aqidar mutaahlus sunna wal jamaa annabi bawa ne na Allah sai dai ba kamar mutane ba yana da khususiyya da Allah yake bince masa wanda duk duniya ba mai wannan khususiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi kansa manzon Allah ya fi son ka kira shi da bawa lokacin da wasu cikin sahabbai suke suna wasu maganganu da wasu af'al game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ku daina zuga ni ire da yahudawa da da sasu zuga annabi isa sai dai ni bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne ni bawa ne na abdullahi daga cikin mafi sunan da manzon Allah yake so kira shi da shi abdullahi bawa ne na Allah wa rasuluhu manzon sa ne kuma ar-rasul shine wanda za a aiko da littafi zuwa ga al'umma wa ala sa'iril anbiya'i kuma ina shaidawa sallallahu alaihi wasallam tsira da micin Allah su tabbata a gare sa shi annabi sallallahu wa ala sa'iril anbiya da kuma sauran sahabbai sa'iril anbiya sauran sahabbai wal mursid da manzanni akwai bambanci tsakanin manzo da da annabi dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba mun bayyana kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake yake manzo ba shi martaba ta ƙarshe tace manzanci ina fadar mun fahimta wa ali kulli da kuma iyallan kowanne daga ciki iyallan kowanne daga cikin annabi da manzo ko fahimta wa ali kulli da iyallan kowanne daga cikin manzannin da kuma su annabawan da Allah ya aiko Allah ya aiko manzanni kusan manzo da yi uku da goma sha sha uku 313 wanda al-Imam al-Qurtubi ya kasu ya ambata wannan zancen kuma annaba kusan 1010 da da 42 1042 wanda al-Imam manta wanda Imam al-Qurtubi ya ya ambata a cikin littafin sa tafsiri wattabi'ina da wanda suka biye musu wattabi'ina lahum da wanda suke biye mu manzannin bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar sakamako yawmiddin bi ma'ana yawmul jaza ranar da Allah yake sakan kama bayu game da aikin suka aikata a rayuwa bada Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ce maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako mamallakin da yake juya al'amari a ranar da ake wa mutane sakamako qala ce amma ba'd bayan haka fa yaqulu al'abdul faqir ila Allah ta'ala bawan Allah wanda yake matalauci mai bukata zuwa ga Allah ko wanda yake talaka idan aka kwatanta shi ga Allah subhanahu wataala ya kula yana cewa Abul Hasan shine Abul Hasan Aliyul Maliki Aliyu al-Maliki ash-Shazili mana ash-Shazili al-muntasaba ila al-madhhabati ash-Shaziliya kenan ko ghafara Allahu lahu Allah ya gafarta masa wali walidayhi kuma Allah ya gafarta mahaifansa wa mashayikhihi kuma Allah ya ji kan malamansa wa ikhwanihi da abokanan karatunsa wa sa'iri ahli sunnati muhammadiyya da kuma saura dange ƴan uwa wa suke akan sunna ta annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gabanin zawaran al-muhammad bin abdul wahhab ana kiran mutane da suke akan sunna ta ahli sunna ana kiransu akan al-muhammadiyyun lokacin da aka samu da'awa da'awa da'awa ta Muhammad bin Abdul Wahhab a kasar Saudiya da suka yaki da al-khurafat wal bid'a a lokacin aka danganta wa da'awar cewa wahabiyawa ana cewa al-wahhabiyun kaji al-wahhabiyun al-muntasab ila Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullahi ta'ala mala yace to hadhihi muqaddamatun wannan zaka ce muqaddimatun kuka ce muqaddamatun بكسر الميم وبفتحها duka ya inganta ana cewa al-muqaddima kuma ana cewa al-muqaddama ina bajin mu fahimta zaka yi fada kace al-muqaddama ko kace al-muqaddima duka ma'anar guda zake bayarwa idan kace al-muqaddima wa al-muqaddama shine introduction me ma'ana introduction da Hausa gabatarwa gabatarwa shi ba ce hadhihi muqaddamatun fi masail masaila min al-ibadat yace wannan gabatarwa ne ko matashiya ce ana kuma kiran shi da matashiya gabatarwa ko matashiya ne fi masail a cikin mas'aloli min al-ibadat da suka shashafi ibada bautar Allah subhanahu wataala wa ghairi zalika da ma wani wannan ala mazhabil imam Malik bin Anas akan mazhabar al-imam Ahmad Malik dan Anas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda wannan anan rahimahullahu ta'ala yakun afsah rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wannan matashi ya ce malam ya rubuta na masaloli idan aka ce masail jam'u mas'ala masaila jam'u mas'alatun mas'ala kuma shine wani abu da ya shige duhu ina ba da mu fahimta idan aka ce al mas'ala wani abu ne da shige shige wa mutane duhu to jami'a sai a ce masa masail abin da yasa masail sai ya ɗauki fataha aka ce fi masa'ila me dalili wannan kadiya ce na hawiya ko asali idan harafin jarr ya zo kasara zai ɗoga ko ka ce zahaba ahmadu ilal masjidi ko da khalal ustadu fil fasali sai doki kasara da annahu jar wal majrur to kuma nan sai aka ce eh fi masaila haka ne me dalili da annahu mamnu min as-sarf al-ism al-mamnu min as-sarf shi bai doka fatbe doka kasara akwai sunaye wanda ba sa dokar ba sa doka kasara ina ba dar mun fahimta su ko da harful jar ya zo mala isma'il ko da harful jar ya zo to ba za ka sanya musu kasara ba sai ka sanya musu fataha saboda saboda wannan wannan illar a takeice amma bai bangare guda uku ne na farin akwai al-mamnu min as-sarf li'illatin akwai li'illatayn mamnu min as-sarf li'illatayn abu guda biyu ne al-alam was-sifa yumna'u al-alam min as-sarf fi sitt khalat idza kana mu'annasan lafzan wa ma'na idza kana أعجميا إذا كان مختوم بألف والنون الزائدتان إذا كان على وزن الفعل إذا كان على وزن الفعل إذا كان مركب تركيب المجازي مثالي نفاري هكذا إذا كان مؤنس لفظا ومعنى سنمة إذن يزو koda harfin jar ya ya ya rigaye su ba zai dake kasara ba misali sai ka ce sallamtu ala hafsata ba za ce hafsati ba amma da zan ce sai ce sallamtu ala zaidin ko sallamtu ala zaid sallamtu fi'il wa fa'il ala harfu jarrin zaidin ismul majrur bi ala wa alamati jarrihi al-kasra az-zahira ala akhirih amma nan ce sallamtu ala sai ce hafsata ba yadda za a yi hafsa da kasara har duniya ta tashi a larabci ba zai da kasara ba sai ka ce ala hafsata murke wannan karatun me dalili saboda sunan mata ne mu'annas lafzan wa ma'ana haka duk sunan namiji da ke karewa ta'u ta'anis irin su hamza irin su ukasha irin su usama irin su talha baya dokar kasara sai dai doke fataha haka sunan matan da gaya da ta'u ta'anis irin su zainab ba zai daki maryam ba zai daki kasara ba sannan kuma abu na biyu idza kana a'jami ya zamanto sunan asalin sunan ba larabci bane idan aka sance asalin sunan ba larabci bane to ba zai daki kasara ba misali sunan Ismail Ismail ba larabci ba mai sunan ka ba larabci bane ba eh ajumanci ne gwaranci ne haka sunan Ibrahim ba larabci bane haka sunan Yaqub ba larabci bane haka sunan Yusuf ba larabci bane ku dubi alqur'ani mai girma eh idh dakhalu ala yusufa ba za ta yi Yusufi ba saboda baya saboda sunan ajami ne mun bace wannan kaidar ko ko kuma sai mu ƙara gaba maktum bi alif wa nun zaida tar wanda ke duk sunan da ke ƙare da alifun da nunun bayan harafi guda uku kamar irin su Sulaiman irin su Affan Uthman ko ba za su dake kasara ba Allah ce wali Sulaimana wali Sulaimanar rih wali kaga da za ce wali Sulaimani kace wali Sulaimana saboda Sulaimana bai daga gazara mun ban dago haka shi ma Usman ba zai doki kasara ba kace sallamtu ala Usmana ba za ka ce ala Usmani ba mun ban dago sannan kuma idan ya kasance ala waznil fi'il in sunan ya zama to irin irin matsayin shi irin matsayin fi'il kamar wazanin sa wazanin fi'il irin Ahmad Ahmad ala wazni af'al af'al azhab kaga azabu fi'ili ne amma ahmad ism ne ko sai ka ce sallamtu ala ahmada baya dokar shi ba kasara kaga sunan da yake akan ala wazni fu'al irin su umar kace an umara ba za ka ce an umari ba sai ka ce an umara sallamtu ala umara shi ma baya dokar kasara ko sanan murakkab tarkib al-majzi irin su ba'da bakka sibawaihi niyorak da sauransu duk ba sa dokar kasara almuhim wannan babu ne qadiya ce na hawiya Allah ya dace da mu ana dan kaudi a ciki ne ko Allah ya dace da mu akwai sifa shi ma wanda baya doga sannan kuma akwai mamnu min sarf li illatin wahida wannan mu rike da kyau abun ne sa zaman to fi masaila saboda sighatu muntaha aljumu ne sighatu muntaha aljumu sighatu muntaha aljumu duk shi ne duk sai fi jam'u taksir wanda bayan harafi guda uku aka sa masa alifun masaila madarisa kana'is duk baya dokar kasara shi ba Allah ya datar da mu malike cewa wannan fa yaqulu al-abdu al-faqir ila Allah ta'ala bawa wanda yake matalauci zuwa ga ubangiji ta'ala yana cewa waye shi abul hasan shine abul hasan baban hasan aliyul maliki ali wanda yake ba maliki ash-shazili wanda yake akan maza akan aqida ta shaziliya ghafara Allah lahu Allah ya ji kansa wali walidayhi kuma Allah ya ji kan mahaifa wa mashayikhihi da kuma malamansa wa ikhwanihi da ƴan uwansa abokan karatu wa sa'iri ahli sunnati al-muhammadiyya da kuma saura ƴan uwa da suke akan mazhabata ta muhammadiyya malati hadhihi muqaddama wannan matashi ya ce ko gabatarwa ne fi masaila a cikin mas'aloli min al-ibadati na al-ibadu na ibada botar Allah wa ghairi zalika da wani wannan ala mazhabil imam malik akan mazhabar al-imam malik dan Anas Allah ya kara masa yarda da rahma imam malik babban malami ne wanda galiban mazhabin a Afirka tayi muna kan mazhaba ce ta ta malikiyya wanda mazahib manya-manyan mazahibu da a duniya guda guda hudu ne akwai mazabata hanbali Ahmad bin Hanbal imamu ahlus sunna wal wanda malami imamu Malik ne fa shi Ahmad bin Hanbal ya karantar da al-imamu Malik eh imamu Malik shi imamu sannan imamu Malik sannan kuma al-imamu Shafi'i eh wanda shi kuma dalibi ne na al-imamu Malik shi ma yayi karatu wajen imamu Malik shi imamu Shafi'i dalibin Imam Malik ne shi kuma Imam Malik dalibin Imam Ahmad bin Hanbali ne kun bayyana sannan kuma shi lokacin da aka yi Imam Shafi'i a wannan shekara Imam Ahmad bin Hanbali ya rasu a wannan shekarar ba na manta shekara ta 550 a shekara ta 501 wannan shekara Allah ya masa rasuwa sannan kuma al-Imam Abu Hanifa wanda shi kuma dalibi ne na al-Imam Ash-Shafi'i alaihim rahmatullahi ta'ala wanda akwai sauran mazahib wanda ba wannan ba irin mazhabatar ta su ta su ya wannan abu wannan Dawud az-Zahiri akwai in zahiriya Allah subhanahu ka sai in zahiriya wata mazhaba ce mai zaman kanta shi ma a karatu fiqh a fagen fiqh su wannan mazhaba ce mai madar matakar hadari kware da gaske kan daga cikin sharrin mazhabar malikiyya suka ce zahiriya afwan in zaka zo aure in ka zo auren yariya ya halitta ka komi nata banda farji ta komi za ta iya nuna maka banda farji kaga wannan banna ce ko wannan banna ce Allah ya gafarta mu ne ya gafarta musu eh a suran ya kawo su su yan hili ne kawo su komi baro baro ake yi baro baro ake yin abaga mala yake cewa liyan tafi abihal wuldan dan yan yara su amfani da ita wannan littafin ba na yan yara bane gaskiya na uwayen yara ne amma malam ya rubuta ce dan yan yara su su amfana da da wannan littafi wa nahwuhum da makamantan da makamantan yaran insha Allah ta'ala in Allah ya ya yarda kace la khassuha na takaita ta na tirato ta nayi resume kinta ai musa resume ko shi eh resume shine shine ka ka ciro a ka matsi abu ka jayo su ga dan mila su takaitace ya takaita ta takaitawa shine resume to ya ta ya ya takaita ta daga littafin samin kitabi daga littafi na al-musamma wanda ake kira da umdatus salik ala mazhabil imam malik fil ibadat wannan littafin kamar resume ne na wani littafin sa dake da suna umdatus salik gimshikin wanda ya kama hanya akan mazhabata al-imam malik a cikin abun da ya shahi ibada kusa akwai al-ibada kuma akwai al-mu'amala kuma akwai al-adat akwai fiqhul ibadat akwai fiqhul muamalat kuma akwai fiqhul adat wa ghairihim da makam wa ghairi zalika da makamancin wannan yace wasammaitu hana suna mu wannan littafin da al-muqaddimatul iziyati lil jama'atil azhariyya yace na sanya masa al-muqaddima magabaciya da al-iziyya wasu ga ce al-iziyya shine hurin da ya rubuta wannan littafin ga jama'ar mutanen azhar idan ka ce azhar ai kusa azhar ko ina ne azhar take azhar a misira take ko azhar shi yasa ai sunan gari ne sunan shi azhar sunan gari ne sai aka sanya mu jami'ar jami'atul azhar yace mushtamilatan wannan littafin ya ya hade ala ahada ashara baban akan babi guda 11 littafin ya mala yayi shi a wutiri ya dake da ya kumshi babi guda 10 guda goma sha ɗaya da kuma za mu shiga cikin littafin kai tsaye malaita albabul awwal babi na fari fi taharati game da abin da ya shafi a tahara shine watan tsarki akan abin da ya shafi tsarki malai yake cewa qala Allah ta'ala sai hude littafi da aya ta alqur'ani mai girma wannan daga cikin mafi girman alkhairin wannan littafin cewa ya fara da da ayin alqur'ani yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah yace mun sabkar daga sama mu su Allah mu muka sabkar daga sama ma'an wasu irin ruwa tahuran masu tsarki ashe duk wanda suke sabkowa daga sama ruwa ne masu min hatta ruwan da kuke gani ana fidduwa daga cikin ƙasa ana cewa nifta kaza da kaza su ma ai ruwan sama ne kun banta ruwa ne wanda Allah yake sabkarwa kuma wani ikon Allah ruwan ƙasa da su ake yin barbara a yi ruwan sama wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda in kadibi suratul nur malaman tafsiri sun yi sun zuba bayani akan wannan wannan ayar suka fassara iya abin da suke iya yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ce to muka saukar daga sama ruwa masu tsarki ashe duk abin da zai sauko daga sama ruwa ne tsarkaka ko kuma na taba gaya muku a wannan bigirin ko na ce muku daga cikin amfanin ruwan Allah ruwan sama suke sabka shi ne suna da cikin abin da ake amfani da su wajen karya sihiri ko kun ji ruwan ruwan ruwan sama to da kowane ruwa ai na Allah ne ko eh eh to ruwan sama da suke sabka na daga cikin abin da ake yin amfani da su wajen karya sihiri wanda idan mutu akwai abin da ake karantawa na alkur'ani wanda idan mutu yana fama da sihiri yayi wanka da su da ikon Allah subhanahu wataala duk inda aka bunne sa wannan sihirin zai walwale alimahu man alima wajhilahu man jahila kusan malamai suna karatu mutane suna karatu yayi mutun ya zauna kawai haka da sagaga bai bincike maliki to alma'u tahur da Allah ya ce ruwa masu tsarki to me malma'u tahur me ruwa masu tsarki sai ce ma kana tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi ruwa masu tsarki sune ma kana tahiran fi nafsihi sune waɗanda suke da tsarki a karan kawunan su idan ka gansu kaga ruwa su karan kansu masu tsarki ne ko mutahhiran li ghairihi suna tsarkake wani su su suwa da tsarki ba abun da ya sauya su daga tsarkin sannan kuma suna canza eh suna tsarkake wani wanda ba su ba sai ce kalma'il bahari kama'il bahari kamar ruwan kogi albahar ai musan bahar ko wasu ga ce kusan ruwan ruwan bahar galiban daga cikin abin kinsu akwai gishiri tattare da su zaka ji ruwa ne wanda suna da gishiri to irin waɗannan ruwan su ne ake zance saboda saboda abin nan a fitawa mutane shakkun cewa dan suna da lamin gishiri to bai hana kasance suna yin suna tsarkakewa kuma su karin kansu masu tsarki ne walbir da kuma ruwan rijiya so da yawa za a dauka akwai wuraren da rijiyoyinsu ruwan haka suke wanda da wani kalar kanshin ruwan daban wanda ba irin maksadi ba wal matsari da kuma ruwan sama ruwan sama da suka sabko idza lam yataghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda hudu bai bai canza ba al awsafu thalatha idan siffa daga cikin sifofin ruwan ba su canza guda uku ba to wa'annan ruwan su ake kira al ma'u tahir kuma al mutahhar subhanahu wa hiya lawn sune launi wat ta'am da kuma dandano war rihu da kuma iskan su ashe abinda ake bukata da ruwa kafin su zamanto alma'u tahir almutahhar shine a lura da abu guda guda uku abana harin allau kalar ruwan ai kowa ya san ruwa farare ne aga ne to idan aka samu wasu ruwan da zaunin su ya canza daga yadda aka san ruwa to in har wani abu ne ya shiga cikin wa'annan ruwan ya canza musu launi to sun fi daga cikin alma'u tahir almutahhar amma idan kasar wurin ce take haka nan to kuma ma'aukin ma'u tahir ne kuma al-mutahhar ba sai kun fahimta ba ina ba ta kun fahimta yanzu misali eh akwai wanda za ka iske wasu wurare ruwan jajaye misali irin ruwan tabiki haka ne ko za ka iske ruwa jajaye ne kaga wa'annan ruwan a hukuncin su ma'u tahir ne mutahar za a iya sha za a iya ibada da su su ruwan masu tsarki ne a karan kansu duk da kasancewar launin su ya canza amma bai hana a kira su da alma'u tahir almutahar saboda wannan abin ba shiga bane ya cikin su hakan ya ka samar da su amma a bisari sai mutum ne ya aje tattasai ai musan tattasai ko tattasai ko jawa kasar jawa to tattasai ko jawa sai ta watsu a cikin ruwa yanzu ruwan ya za su yi sai su koma ja ko to wa'annan ruwan sun hita ga cikin alma'ul tahirul mutahhar su alma'ul kin tahir ne amma ghairu mutahhar su masu tsarki ne amma ba sa tsarkarwa ba ibada da su ko bai ta misalin masha Allah to launi kenan awu ta'am ko kuma dandanan gukin ruwan dandanan sa kowa ya san ruwa gardi gare su ko kowa ya san ruwa gardi gare su to sai kuma ka zo wata rija ka dibo ruwa sai kake jin wani lami lami sai ka ce ba su ba su arwalla a'a dan uwa suna arwalla dalilin saboda anan aka samar da su da a ce kamar aje su kai sai kuma kanwan ta fada sai suka yi lamin kawwa nan ka suka ce al-mutahhar ba sa kakarwa ba za a yi arwala da su ba yi ibada saboda sun canza daga launin da annan da aka sarwa da su ko kuma ka zo misalin ka dibi ka jirwa da gishiri haka ka dibo su in gishirin ne zuba a cikin su to wannan hukuncin ya canza ko kuma sai ka dije ba cikin ruwa sai ka ji ruwa da zaki eh za a iya sha ayi amfani amma ibadan kan ba za a yi da su ba haka kuma abin da ya shahi ar-rih iskar ruwa iska na na ruwan idan aka ji iskan ya canza daga yadda aka san ruwan da su to kuma eh an hita daga cikin abin da ake zance sai ma bi ma yanfaku anhu da abin da yake rabewa da shi yanfaku yake rabewa anhu akan sa galiban mafi yayin lokaci kallaba ne kamar kamar nono madara idan tawa ta shiga cikin ruwa idan nono ko madara suka shiga cikin ruwa to wayannan ruwan ana iya a sha ayi ayi wanke wanke a cikin gida amma za a ibada ba za a ibada ba mutukar amma ana zancen ne idan har ka gano cewa nonon ya zuba a cikin ruwan ta hanyar sun canza kala ko kuma dandanan ko kuma abin da ya shafi iskar su wal asal da zuma wal bawl da kuma eh bawali wal azira da kuma kazanta wanda su suna kiran bayan gari bawali ko bayan gari duk wani shiga cikin ruwan ya canza to sun fi daga cikin yadda aka san su malace fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha idan ɗaya daga cikin ababe guda uku wa'annan abubuwan guda uku sifofi guda uku suka canza bima zikir game da abin da aka aka ambata wa nahwihi da makamantan su fala yasihhu alwudu'u minhu to bai inganta ayi alwala da su idan zuma ta shiga cikin ruwa ko sikari ko kuma madara ta zuba a cikin ruwa ko kuma bawali har aka gano cewa wani abu ya shiga a ciki to ba za a yi amfani da su ba wajen yin arwalla dan abauta wa Allah subhanahu wataala walal ghusl kuma ba za a yi wanka na ibada da su ba idan kaje an ce al ghusl ana nihin wanka na janaba ne wanka na janaba ko na haila ko na jinin biki ko na shiga musulunci ko kuma wanka irin na akwai sunan na wanka ko a ne ke suna al ghusl masnuna irin wankan wankan shiga maka na ihrami da makamancin wannan duk ba za ka yi ba da wa'annan ruwan walal istinja'u kuma mutum ba zai amfani da su wajen ya gudda kazantar ba ta bawali ko bayan gari al istinja shine gudda kazanta ta hanyar ruwa mutum yayi bawali sai ya wanki da ruwa shi ake cewa istinja ko ko mutum yayi bayan gari sai ya wanki to wa'annan ruwan ba za su yi ba za a yi amfani da su wajen yin wa'annan ababen guda guda uku na farin ba za a yi arwalla ba na biyu ba za a yi wanka da shi ba na kuma ba za a shiga makewayi ba ka yi tsarki ka yi bawali sannan kuma ka wanke da wa'annan ruwan saboda gairin mutahar da gairihi ba sa daga wani ina ba da mafita amma su a karan kansu mutahar ne masu tsarki ne amma ba sa tsarkaka tsarkar da wani malaci wal mutaghayyir bi tahir tahirun ghayru ghayru matuhurin duk ruwan da suka takudu da wani abu mai tsarki to wayannan ruwan a karan kansu suna tsarki amma ba sa tsarkakarwa idan gishiri ya idan gishiri ya shiga cikin ruwa suna tsarki sai mu ce kware da gaske ruwa ne masu tsarki amma ba sa tsarkakar da kai ba za ka iya yin arwalla da su ba ba za ka iya wanka da su ba ba za ka iya shiga ban daki kai kama ruwa da su ba duk ba zai yi ba saboda ba sa tsarkakarwa ko mun fahimta to almutaghayyir bit-tahir tahirun ghayru mathuhurin yusta'malu fil 'adati wa inna ruwan ana amfani da su wajen al'ada abin da shahi aikace aikacen yau da gobe irin wanke wanke yanzu dan gishiri ya zuba cikin ruwa sai a ce ba sai a zubda a'a za za a iya wanke kaya da su za a iya goge karo da su za a iya dafa shahi da su su za a dafa maka abinci ayi wanke wanke ko duk za a yi da su amma wala yusta'malu fil ibadat wajen ibada ba a amfani da su ba za a sanya su ba a yi wanka ba za a yi arwalla ba ba za a yi tsarki da su ba wal mutaghayyiru bi najsin najis malace kuma wanda ya cakudu na nisa to shi ma najisa ce idan ruwa ba wali ya shiga cikin su to ruwan su wasu zamanto najasa to kuma baita idan kashi ya shiga cikin ruwa to ruwan sun canza daga tahir su zamanto najis su karanka su najasa ne ina ba da mu fahimta dalili saboda najasa ta takure da su la yusta'malu fi shay'i min al'adati ba a amfani da su a cikin wani abu na al'ada ba za a yi wanke wanke ba ba za a yi wanki da su ba ba za a yi wankin kaya da su ba duk wani abu da ake amfani ba za a yi dahuwa da su ba saboda mi ruwan najasa ne sannan wala fi shay'in min al'ibadat kuma ba za a yi amfani da su ba a wajen a wajen ibada cikin al'ada aikin yau da gobe ba za a yi ba kuma cikin ibada ma ba za ba za a yi ba ina fatan mun fahimci karatu mun gane qala ce wa idza taghayyar bima huwa min qararihi idan ruwa suka canza da abin da yake tushen sa qararihi tushen abu idan ruwa suka canza daga tushen asalin su matabbatar su ka turabi kamar turda idan ruwa suka canza ta dalilin ƙasa da suke akai walmiri ko kuma inda suke huri ne na gishiri wannaurati ko kuma kwalkwali kusan kwalkwali ko kusa ko irin warin farakan warin hura da suke da ƙasa kamar kwalkwali zaka ji ruwan da sunan dai haka suke rayuwa da su wallahi alazim sannan tana buƙatar addu'a har yanzu akwai fararen da ba sa da ingantattun ruwan sha wallahi har yanzu a ƙasar nan akwai inda ruwan da za su sha idan aka ɗauko ‘yan bikinmu maciya kuɗin gwamnatin da suke yamai aka kasu wallahi al'adun ba za su iya sha ba wani in ka sha shi an kashe referensu na ranci da in ya sha sai an kashe referensu saboda buga shi za su yi amma bayan Allah ya ibadu Allah suna tasha kuma Allah ya kare kayansu kuma har yanzu babu tunanin ya kamata a je a inganta musu rayuwarsu kuma abin da zai baka haushi da takaici ko shi daga cikin farko farkon constitution Niger wanda su suka rubuta kayansu suka ce duk ɗan ƙasa yana da incin a nema masa a waffara masa ruwan sha sai muka rasa aikin da diptoci suke a asambule ba san ba ruwan bane kuma wasu daga cikinsu inda uwayen suke zaune wallahi babu ruwan sha da girki amma dai da yake ana taka musu aljuhansu da kuɗin kwangila ba ruwansu kawai shi kenan ku kawai Allah Allah suke a zo a yi sai siyon azumga masa kuɗi su wace kawai shi kenan kuma kiyama akwai zanci Allah ya samu wani lahiya malace wai za ta gayyara idan ruwa suka canza bima huwa min qararihi da abinda yake martabbatar sa tushen sa ka turabi kamar turda zaka iske ko bakan kasa ko ja ko makamanci ko fara da makamantar wannan wal mihi da kuma gishiri ko kanwa misali wan naurati da kuma kwalkwali ko kace kwalkwali ko gishiri ai ko ko kanwa au bima tawallada min ko kuma da abinda shine ya tushen ruwan ya ya haifi ruwan ka tuhlagi kamar kamar kainuwa Ismail ga san kainuwa kainuwa subhanallah sa'ad ka san kainuwa dudukewa astaghfirullah malam muhammad ka san kainuwa ina jin sai ne mu datti zaki malam ka san kainuwa me kainuwa eh cikin ruwa take fitowa wata ciyawa ce take fitowa a saman ruwa take ce ma kainuwa ka jara ta ce kainuwa da shan da shan Allah to kamar kainuwa irin wannan irin wayannan ruwan da suke a kai kaga suna ruwa ne tsarkakakku ya kamata ku je ku da Hausa ko aw bi tulil mukfi ko kuma ruwan sun canza saboda sun jima zaune sun jima ba a yi amfani da su ba yanzu misali idan aka yi ruwa za ga wani akwai wani shina da suna da hausa wani abu da yake fitowa tsanwa da yake lullube ruwa ya yake ce masa eh eh baji ba baji ba eh bula bula wannan mai sunan shi da hau da yaren gugumawa sabe eh baji ba miyar kwado almuhim kuwa da to irin wannan kaga kamar jimawar ruwa shike sanya wannan abun ya yazo ko to wannan ruwan da wannan abun ya same su jama'a ana amfani da su a wajen ibada ko mun fahimta ko kuma kaji wani lokaci idan ruwa suka jima yanzu misalin pure water idan ya jima ba ya amfani da shi ba ko ya zauna cikin rana zaka ji in kar wani iska iska ta tare da shi ko to wannan iskan baya hana ka yi amfani da shi wajen arwalla ko wajen wanka saboda jimawan ne ya sanya ruwa su kai haka ina ba ta mun fahimta ko ka sa ruwa a bido ka bar sa ya jima dan ya jima baya amfani da shi idan ka zo ka tsaya kai arwalla arwalla ka tayi idan kai wanka wankan ka wankan ka yayi ina ba ta mun fahimta fa innahu la yadur malak duka wa'annan ba sa tutarwa kasa ba ta canza ba ta ba ta tutarwa gishiri da da da kwalkwali da kuma kainuwa da jimawar ruwa duka baya sanya hukuncin ruwa su canza yusta'malu fil adati wal ibadat za a yi amfani da su wajen al'ada da kuma da kuma wajen wajen ibada ina fatar mun fahimta Allah shi ya gusar lokaci muna ikarawa eh masu wai da waqa fil ma'il qalil idan idan ya abuku ya abuka a cikin ruwa ɗan kaɗan ne na aina jasatun walam yutaghayyaruhu fa innahu yasihu tatahiru bihi lakinnahu yukrahu in wujida ghayruhu na tuma yi ko jumla kun ga an yi tare guda biyu malta wa idha waqa'a fil ma'il qalil sace ka aniyati alwudu'i ko lil mutawaddi wa aniyati alghusl lil mughtasili sai ka wutire sharta ko najasatun ولن يتغيره فإنه يصح تطهير به لكنه يكره إذا وجد غيره وإذا وقع في الماء القليل إذن إذن أو تنجسة أي وإذا وقع في الماء القليل نجاسة إذن نجسة تأبكو تفادى أتكي روا كأني إذن نجسة تفادى أتكي روا كبر وانا وانا زي أروا الله misalin kai ne ka doko butar arwallaka butar arwalla sai najasa da ba iya gano najasa ta fada a ciki sai ta fada to wannan baya cutarwa wajen yin arwalla ko kuma mutun yaje zai yi wanka ya doko roba sa ta wanka sai wani abu na najasa ya fada a ciki wanda yake najasa ce to wannan baya cutarwa shi da muke malai abin da malai sai mu fahimta wannan yace fa innahu yasihu tatahhiru bihi wannan ruwan ya inganta a yi tsarki da su, walakin na sai dai da al'amarin yake, yukrahu an ƙyamaci yin tsarki da su, iza wuji da gairahu in aka samu su ruwa wanda ba su ba. Kene ka ko ruwanka za ka yi arwalla a abuta, sai wani abin na najasa ya kaɗan ya faɗa wanda ba iya gano najasa ta faɗa. Kaɗan ba iya gano wanda najasa ta ɓata, ta fara a ciki. to mallan ce sai kai arwallaka amma kuma idan aka samu idan akwai ruwan da ba su ba wanda ba su da najisa ko daya to an kyamaci kai arwalla da wa'incin ruwan makaruhi ne kai kai arwalla da wa'incin ruwan ko kuma kai wanka da wa'incin ruwa haka idan mutum ya dauko kwanan sa na wanka idan wannan kazata ta shiga a ciki to shi ma makaruhi ne ya yi amfani da su wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusl tahurun yukrahu tatahhiru bihi ma'a wujudi ghairihi baya ce wal ma'ul musta'mal ruwa wanda akai amfani da su ruwa wanda akai amfani da su fil wudu'i a wajen a wajen arwalla wal ghusl da kuma wanka tahuru masu tsarki ne amma yukrahu tatahhiru bihi an kyamata kai tsarki da su ma a wujudi ghairihi in aka samu inda ba su ba kai ne ka doki ka doki ruwa sai kai eh sai kai wanka da su a dushi sai suka yi saura to wayannan ruwan da kai wanka da su masu tsarki ne amma kuma an kyamaci kai tsarki da su idan akwai wasunsu duk da wannan zancen wannan zancen yana da rauni kwarai da gaske a gun maluman akun gun maluman a gun maluman fiqh wa fil musta'mal fi ghairihi haka cikin wanda aka yi amfani a wajen wanka ko kuma arwalla fit tabarrudi irin wankan da mutun zashi mutun yaje yayi wanka dan yaji sanyi ko san akwai wankan da mutun zashi da ji kai da ji kai zuwa ko sai ka zo babu sabulu babu susu kaɗan watsa wankan kashi sanyi kenan ko to malike to gusulul juma'a ta irin wankan juma'a qaulani zance bike da kai wasu ka ce bil karahiya an kyamaci mutun yayi tsarki da su misali sai ka je kai wanka sai ruwa suka yi saura to yanzu kuma zaka koma ka kama ruwa da wa'annan ruwan kuma ba za ka yi ba to shine zancen da ake yana ba sa ko bace karatun ba kai ne ka je ka kama ruwa da kai wanka da ruwa abu a so sai suka yi saura cikin cikin sokinka na wanka da kaje kai wanka amma babu sabulu sai ruwan suka yi saura yanzu zaka iya fitowa wannan ruwan suka yi saura ka sa su cikin buta kai arwalla da su shine malai yake zace yake cewa makaruhi ne kai wannan an kyamace kai wannan an suka nemi wasu ruwa wasu suka ce kuma a'a ana ma iya kai kai amfani da su suka ce wa adamihi kuma gaba ɗaya za ka roshe ba za a ba a mason ka yi amfani da su a wajen ibada ina fadar mafahimta wanda kuma anan ya kamata mu kwana wallahu ta'ala alam wa ajal abinda muka faɗa daidai zaman to gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkanin ibadunmu baki ɗaya kuma ina ma ƴan uwa watan barka da sallah kusan a gwamnatin da muka je hutun mu taɓa gansu ba sai a yau to muna musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma Allah ya karba taqabbalallahu minna wa minkum Allah subhanahu ta'ala ya maimaita wannan watan Ramadan lafiya muna cikin koshin lafiya kuma ba mu ikon azumtar shekaru masu tarin albarka cikin koshin lafiya da aminci da kuma wadata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu wannan masallacin mai tarin albarka na Arnu muna yin addu'a da wanda ya gina sa Allah subhanahu ta'ala ya sakan ka musu dan fikiyawar sakamako ya datar da mu baki daya jagorar wannan masallaci suke tsaye wajen gudanar da abin da ya shahi jagorantar mutane zuwa ga ibada Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh